وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya hijiriya wanda shi ne ya dace da ashirin da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratun nur yau muna zama na ashirin da na takwas kai zance ko aya ta ashirin da ɗaya zama na takwas darasi na takwas wanda za mu tashi wajen Allah ta'ala ya yi wallazi na amanu la tattabi'u khutuwati shaitan ina ba wa uwa uzuri da hanzirin rashin farawa mu da wuri ai mana afuwa Allah ya mana afuwa gaba daya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان na'am ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Allah madaukakin sarki ya fuskantar da kira zuwa ga masu imani Allah ya samu a cikinsu ya hane su dangane da bin wato khutuwatu shaitan idan an ce khutuwatu shaitan asalin khutuwa a larabci ina irin taku tsakanin taku da taku in ka taka ka daga kafa ka taka ka daga to abin da yake tsakanin taku da taku shine khutuwa shine balarabe ke ce ana tabi'u khutwatan khutwatan ina bin sa taku bayan taku abinda ake nufi ku daina bin turuku shaitan hanyoyin shaitan masaliku shaitan inda shaitan yake shiga yake fita da kuma wasu wasin shaitan kar ya rude ku menene to khutwatu shaitan anan me alakar ayar da kissar da muka kawo ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku waɗanda kai imani kada ku bi hanyar shaytan ta hanyar yadda da wannan labari na ƙarya da aka yi na kage wana na Aisha cewa ta yi zina wa man yattabi khutuwati shaytan duk wanda ya bi hanyar shaytan wato خطوات الشيطان to ya fi dalali wal isyan kenan tabbas zai fada cikin bata kuma zai fada cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala saboda shi shaidan la ya'muru illa bil fahsha ba abin da yake umarni da shi in ba al fahsha ba da al munkar Allah ya ce duk wanda ya bi khutuwatu shaitan to duk wanda ya bi wato hanya take take na shaidan to shikenan فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يسني يا بي hanyar da za ta kai shi halaka hanyar munkari hanyar alfasha walaula fadlullahi alaikum ku sani da ba dan falalar Allah akan ku ba wa rahmatuhu da jin kayinsa da tausayinsa akan ku ba ma zaka minkum min ahadin abada ko mutum ɗaya ba zai iya tsarkaka a cikin ku ba da kowa sai ya zama mai datti da zunubi a tattare da shi me na zuwa ku ta yada magana kuna bata na Aisha kuna cewa tayi kaza tayi kaza kuma walaula fadlullahi alaikum da ba dan fadlan Allah akan ku ba ma zaka minkum min ahadin abada ko ko mutum ne ba zai tsarkaka ba a nan ana nufin wato tazkiya a tashir min al-arjasi wal adnas tsarkaka daga dukkan wato arjasu shirk kazanta ta shirka da ba dan falalar Allah akan ku ba da ba wanda zai tsarkaka daga shirka a cikin ku kai da ba dan Allah ya kiyaye ka ba da watakila kana cikin arna da ba dan Allah ya tsare tsare ka ba da dan giya ne kai amma Allah ya kare ka ya saka cikin musulmi masu tuba masu istighfari musulmin ma giredi number 1 ahlus sunna yayi kyau kaga yaro yaro ya amsa sunna kenan Allah ya saka da alheri to walaula mutlaq alaikum yace da ba dan fadlan Allah kan ku ba da ba wanda ya tsarkaka cikin ku wato ba wanda zai tsarkaka min al-fusuqi wal isyani fasikanci da saban Allah tabaraka wa ta'ala ya ku mu'minai ku sani cewa Allah ne ya tsarkake ku min danasiz zunubi wal ma'asi daga kazanta ta zunubi da saban Allah kula hayatikum iya tsawon rayuwarku gabaki daya amma Allah da falalarsa da rahamarsa sai ya zamanto yake tsarkake wanda ya so a cikin ku yuzakki man yasha walakin Allah yuzakki man yasha min al-arjasi wal anjasi daga kazanta da dauda gabaki daya to ta yaya bi an yaqbala tawbatahu sai ya karbi tuba idan mutum ya laifi in ya ce ya Allah na tuba sai Allah ya ce ya yafe wa yaghsil hawbatahu kuma ya wanke masa dukkan kazantarsa gaba daya dama in an ce tuba jama'a suturce mutum shine karban tubansa kayi laifi kayi laifi kayi sako to sai ka ce Allah ka yafe mu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah Allah ka yafe mu yafewar shine Allah bai zai kama ka da zunubin ba amma fa zunubin yana nan kawai zai ce zunubi kaza da kaza da kaza ba zan kama ka da shi ba to shine ma'anar yafiya din dukkan mu gaba daya inda ba dan falalar ubangiji ba da muna cikin kazanta da datti waye baya sabon Allah ce waye ba wanda baya sabon Allah kowa yana yi sai dai kawai wani ya fi wani istighfari wallahu sami'un alimun lalle Allah mai ji ne li du'a ibadihi wa munajatihim iyyahu addu'ar da bayi suke yi da gana wanda suke da shi Allah mai ci ne alimun masani ne da duk abin da bayi suke boyewa inda mutum zai je boye wani abu ya suturce wani abu wallahi Allah yana kallo alimun bai zata sudur sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato kwadaitar da masu zukata masu tsarki cewa su lazimci ayyukan alkhairi da suka saba suna yi duk mai zuciyar kwarai duk mai zuciyar kirki to ya dawwama akan taimakon mutane ya dawwama akan aikata alkhairi idan yana ciyarwa ya ci gaba da ciyarwa kai ya daina idan yana ba da sadaka ya ci gaba da ba da sadaka kada ya daina kada mutum ya yi rantsuwa ya yi alkawarin cewa ba zai ba da taimako ba ba zai tallafi wani ba ba zai agaci wani ba kai ma fa akwai mai agaza maka kuma akwai mai tallafa maka shine Allah to zai iya yiwa watakila a bata maka rai to kada ka ce na daina ba su fi sabilillah na je na ji sun yi wa'azi suna ta abin nan mutane to mun daina ba su taimako in ka daina bayarwa ma Allah zai kawo wani insha Allah Allah ya alkawari inna lanansur rusulana wallazina amanu wa yawma yaqumul ashhad mun yi alkawari sai mun taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani Allah alkawari zai taimake su to me Allah ya ce ayar gaba aran ma ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله أكبر Allah madaukin sarki ya ce wala ya tali ulul fadli minkum kada ma'abuta falala a cikin kusiran tsuwa a saboda suna da falala suna da yalwa ta arziki wasa in an ce sa'a wato yalwar arziki da wadata kada ma'abuta arziki kada ma'abuta wadata a cikinku su rantse cewar ba za su ba da taimako ga danginsu na kusa da su ma'ulil kurba ko kuma miskinai ko muhajirai fi sabilillah Allah ce wal ya'fu su afwa wal yasfahu su kauda kai su yafiya ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yanzu ku ba kwa so Allah ya gafarta muku wallahu ghafurun rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne wannan aya malaman tafsiri suke cewa ko shakka babu ta sauka ne akan sayyidina abubakar da siddiq lokacin da ya rantsuwa ya ce wallahi ba zai sake ba wa mista ibn usasa abinci ba a gidan shi na karanta muku kisar mista ibn usasa mahaifiyarsa wato kamar ma'aikaciya ce a wurin na na aisha shi kuma a gidan sayyidina abubakar ake ba shi abinci lokacin da aka zo yada wannan hadisul ifki zance na ƙarya na ƙazafi ga matar annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha to shi Mista ibn Usasa ba wai dan shi munafiki bane ba a'a kawai dai zamiya ta zamar da shi ya shiga cikin masu yada maganganun cewa Aisha ta yi kaza ta yi kaza to wannan kuma yana iya samun kowane mutumin kirki ma ya zo ana yada zance shi ma ya shiga layi yana yadawa kamar yadda ya shafi Hassan bin Sabit Hassan bin Sabit mutumin kirki bawan Allah sha'irin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta yada wannan magana cewa Aisha ta yi kaza ta yi kaza kuskure ne to Abubakar sai ga cewa yaya za a yi wannan yaro da yake gidana ina ciyar da shi ina taimaka masa ya zo ya taimaka wajen yada sharri a gidana kuma ya taimaka wajen yada sharri ga mata annabi barna biyu ne bata matan annabi taba mutuncin annabi bata gidan annabi taba darajar gidan sai na abubakar taba darajar sai na abubakar don haka ya rantsuwa ya ce ya ɗauke kafarsa a gidansa kar ya sake zuwa da sunan a bashi abinci shine allah tabaraka ta'ala ya ce a'a wala ya tali ulil fadli minkum kalmar la ya tali daidai take da la ya lifu kada wani ya yi rantsuwa kamar yadda a larabci aka ce ala fulanun wa tala ana faɗa haka ala fulanun wa tala idan halafa idan mutum ya yi rantsuwa sai a ce ala shine ake cewa lillazina yu'luna min nisa'ihim ka gani lillazi da yi na min nisa'in waɗanda suke yin rantsuwa kenan wala ya tali ana nufin kada wani ya rantsu ku daina rantsuwa don kar ku yi alheri ba a so kuma dai ba za ka yi wani abu ba dai ba sai ka rantsa ka ce wallahi tallahi na daina zuwa gidan yata a karka yata ai aiki alheri ne zuwa gidan yarka wallahi tallahi na daina taimakawa wani a wala ya tali kada ku yi rantsuwa dan ku yi ku yi alheri so wannan kenan kun ga da abubakar ake nufi to in kun lura da ayar Allah sai ya ce ulul fadli minkum wasa'a ma'abuta falala to yanzu waye mai falalar abubakar kaga kenan ayar ta nuna Allah da kansa ya ce abubakar iya da falala to sai wani wai dan shi a shi kuma wai ya ce abubakar wai bai da falala har a saurare shi bayan ƙwar'ani ya ce abubakar yana da falala sai wani ya ce bai da falala kaga ai wannan iya ƙarya so ƙaryata ƙwar'ani ne zagin abubakar ƙaryata ƙwar'ani ne sukan sayidina abubakar wala ya tali ulul fadli minkum wasa'a saboda masu falala a cikinku da kuma yarwa ai asabu ziyada minkum min quwwatin fid din masu ƙarfin addini a cikinku as-sa'a wato suna da yalwar arziki tabbas abubakar yana da kuɗi abubakar mai kuɗi ne mai arziki ne ga abokantaka namba wan ɗin annabi kuma ga dukiya allah ya bashi radiyallahu ta'ala anhu an yi utu ulil kurba ɗin nan ana fassara ta da allah yi utu ne akwai wata la a wurin an yi utu kaman allah yi utu ne an gane ko yu'tu da yu'tu duk abu guda ɗaya ne bayarwa wancan da ainun da ainihin ta yu'tu wannan kuma yu'tu ya'un da hamza da ta'un an gane ko yawwa ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah kar ku rantse ku ce ba za ku ba su wani abu cikin dukiyar ku ba an gane ku yawwa ay la yahlifu ala alla yu'tu kada su rantse cewa ba za su bayar ba Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu wannan tahridun ne alal afwi was safhi kwadaitarwa ne da zaburarwa akan ai afwa a kau da kai abinda ake nufi da al'afu a larabci at-tajawuzu an khata'il mukhti'i shine al'afu a larabci at-tajawuzu an khata'i al-mukhti'i wa nisyanihi dan Allah kai mun afuwa abinda ake nufi nayi maka laifi na manta nayi wani abu ba daidai ba to ka kau da kai shine afuwa ka ɗage mun kafa ka kawar da kai at-tajawuz an khata'i al-mukhti'i wa nisyanihi ay wa nisyani al-mukhti'i idan wani yayi maka kuskure idan yayi mantuwa ya maka ba daidai ba to afuwar da za ka yi masa mana ƙin kama shi da wannan kuskuren ƙin kama shi da wannan mantuwar ita ce ake ce da ita afuwa to shine ake cewa wa'afu anna wa'afu anna ya Allah Allah kai mana afuwa Allah kai mana afuwa ma'ana ka yafe mana kar ka kama mu da laifin da muka yi muka yi kuskure ko mantuwa shine al'afu an ciro shi ne daga afatin rihu al'asar afatin rihu al'asar idan mutane suka yi tafiya ko dabbobi suka yi tafiya suka tattaka guri ƙasa aka ga alamar alamar kafafuwansu sai iska sai ta zo sai ta kwashe wannan alamar sai a ce afatin rihu al'asar ma'ana iska ta share ta kwashe wannan gurbin kafan masu tafiya wa azalatu tamasatu wa azalatu kenan to sai kuma as-safa wal ya'fu wal yasfahu to me as-safahu wancan al-afu a larabci na muku bayani at-tajawuzu an khata'i al-mukhti'i wa nisyanihi sai kuma as-safahu as-safahu shine muqabalatul isa'ati bil ihsan muqabalati muqabalatul isa'ati bil ihsan idan mutum ya maka mummunan abu to kai kuma sai ka masa kyakkyawa ya ɗauki dutse ya jefe ka da shi ko ya tukwikwiya turusu bayan gida kashi ya jefe ka da shi kai kuma sai ka tukwikwiya masa tufa sai ka jefe shi da ita to wannan shine as-safa ina fata ana fahimta ya je ya zazzage ka ya ci mutuncinka a wani guri kai kuma sai ka je ka ce ka ai wani mutumin kirki ne bawan Allah masoyi ne as-safa daga nan ka nuna wa mutane lalle wani mawukaci ne kai ne mai hankali shi zuwa yake yana zagin ka kai kuma yabansa kake yana ta tona maka rami kai kuma kana taimakon shi kuma ba wai baka san yana yi bane ka san akwai waɗannan mutanen ana zaune da kai ana niƙarka ana ta sare ka ana ta sare ka ana ta sare ka kai kuma kana ci gaba da kyautata masa kana masa as-safahu ne an gane ko as-safahu mujawazatu al-isa'ati bil ihsani an gane ko yawa mutum ya ainihin wato muqabalatul isa'a ba mujawaza ba afwan mutum ya kwafe makwafin rashin mutunci da mutunci ya maka ba daidai ba kai kuma ka masa daidai to shine wal ya'fu wal yasfahu ku yi afuwa kuma ku yi safahu to me safahu da Hausa tunda dai na gama duk sharhi da bayani a bani kalma kalma guda daya me za a iya fassara yafiya kawaici to wani ya ce kyautayi kawaici ma'ana kana to ana so mu zamanto wato masu yin asafahu amma ina gaya muku wato akan iya yin al'afu amma asafahu yana da wahala a cikin mutane ba kowa yake yin asafahu ba zan iya maka al'afu kayi mun kuskure na yafe kayi mantuwa ka mun ba daidai ba na yafe shine al'afu amma as-safahu fa kayi mun mummuna na san mummuna ka mun ni kuma in dauki kyakkyawa in maka ba kowa yake iya yi ba to saboda wahalarsa shi yasa aka kawo shi a mataki na biyu waliyafu waliyasfahu matakka ne kana kulawa da ita kana taimakonta kana mata kaza kana mata kaza amma duk da ta je gidansu sai ta soke ka sai ta zage ka hayya ai zaman haƙuri muke yi da shi wallahi inda ba dan albarkacin yaya ba da mutumin na ai ba mutum bane kaza kaza kuma lokacin da take gulman take zagin ka a tamfar da take jikinta kudin ka ne dan kwalin da yake jikinta kudin ka ne zoban da ta saka kudin ka ne kai kitsan da ta yi ma kudin kitsan kai ka biya kai abincin da ta ci ma har ta samu karfin yin magana naka ne kudin motar da ta je za ta yi gulman ma kudinka ne ko ba haka bane ba amma kuma sai ta je ta sauke maka inji ta hada ka fada da surukanka kai kuma ka dawo ka siyo kulli da abubuwa a hannu ka zo ka bayar a ci a ci a sha kana kallanta kana mata asafahu kenan ko da yake wani jinkiri yake in ya tashi duka baya yi mai kyau kwarai da gaske Allah kiyaye mu to jama'a mu yi kokari mu koyar da kanmu tarbiyar asafahu shine Allah ya ce da Abubakar wato ya zamanto mai safa wal ya'fu wal yasfahu kisa malamai suke cewa asafahu shine a'ala wato daraja min al-afwi da asafahu da al'afu asafahu ya fi matsayi ya fi wahala ya fi daraja kana gani a irin wannan yanayi mutum yana yanka maka tsiyawai ka je kai ta masa alheri wannan abu yana da kyau kwarai da gaske in mutum yana da karfin imani zai wani gaskiya kai shi ba zai asafa wannan ba zai ce a ba komai na san dai ya mun amma in je in masa kuma ba zai yi ba ba zan iya ba ba zai iya ba wani kawai in ya fahimci ba ka yinsa to shi ma fa baya yinka ai haka zancen yake ai baya yi na to wallahi ne ma bana yinsa babu wani abin da zai haɗa da kai wani haka yake to daraja daraja ce wani imaninsa zai tsaya a babin al'afu ko ba ka bane anan yake birki amma an zo a safahu baya iya yi wani kuma masha Allah yayi afu yayi as-safahu ina fatan insha Allah daga yau kun gane bambanci tsakanin al'afu da as-safahu wal ya'fu wal yasfahu ina fata ana fahim fasfah kaji inji qur'ani fasfah anhum wa qul salam fasfah anhum kai musu as-safa kai musu kawaici kai musu kyautayi sun maka mummuna kai yi musu alheri wa qul salam sun zage shi sun jefe shi shi kuma ya ce ku zo ku yi imani da Allah eh ku zo ku yi imani da Allah wani ya zo ya sha kwalarsa shi manzan Allah ya shaƙe shi ya murɗi wuyansa sosai ya ce ka bani a cikin dukiyar Allah ba dukiyar abu kazanka ba ya zage annabi annabi ya tashi ya shiga gida ya je ya nemo dan abin da zai bashi Allah ya sa ya samu wani dan dinari ko dirhami guda ɗaya na sadaka ya ajiye shi zai ba wa mabukaci ya dauko ya bashi shi kadai yake da shi a lokacin shikenan bawan Allah ko ya ce na gode kawai kama ya zai kwana ya tafiyarsa sai manzo Allah ce to ai sai kuma ka zo wuyan nawa da ka shaki ni kuma sai na rama aiko sai shi mutumin ƙauyen sai ce a to yau ai mu an gaya mana kai an maka mummuna abu baka rama da mummuna kyakkyawa kake yi ka duba ya shaƙe wuyan annabi kuma annabi ya bashi kuɗi za ka iya ya zo ya zabge ka da mali ta tawo ya haska ka sai kuma ka ce a nemo dubu biyu a bashi za ka iya ba za ka iya ba ga uban mari ga dubu biyu to amma mataki ne na imani a jarraba a gwada eh a jarraba a gwada wallahi wani lokacin malam zaka ga kamar misali mutum ne ka jawo shi kusa da kai ko dan uwa ko dangi ko kanin mata ko yan waye ko dan uwa ko wani abu sauransu ko kani ko waye kana taimakonsa amma kuma yana sa ranka kana bashi kana taimakonsa amma kuma shi kai ne abin zaginsa wato akwai ciwo da bakin ciki akan wannan abu wani ya ce gashi nan a gidanmu Allah ya hore mu ni ne Allah ya bani ya ce haka sai su je gaban mahaifiyata su je su tsuguna su yi mata bambadanci su zage ni kuma su sa tatta sa ni in ba su kuɗi ni ba ni ba ba ba in ba in ji tsohuwa kenan ni ba in ba za ka taimake wani yan uwan naka ba to ni ma ka daina taimako na eh ya za ka ka basu cikin talauci kai kana cikin yalwa ya ce hajiya ni zan arzuta su na ba su jari sun cinye jarin nan na taimaka musu na kai su kasuwa sun cuce ni na ɗora su akan harkar kasuwanci harkar arziki sun karya kuma sun bi ni da zagi sun zo gaban ki sun zage ni kuma kin ce ɗauka na ba na ba su kin sa su a cikin list ɗin zakka na dole duk shekara in nayi zakka kin ce dole su za a fara bawa na ba su sun cinye zakkar kuma kin ce a dawo a dada ba su jari na ba su jari wani ya ji ya ƙara aure wannan yayan baya da mutunci a idansu saboda Allah ya masa arziki su suna ga bai samu ba samu arziki ba so kullum akan zaginsa suke da bata shi to sai mutum ya haƙuri saboda albarkacin mahaifiya fasfah anhum wa qul salam Allah ce ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum yanzu ko ba ku so Allah ya gafarta muku ala tuhibbuna ayyuhal mu'minuna an yaghfira Allahu lakum dhunubakum bisababi afwikum wa safhikum saboda afuwarku da safaharku amma asaa ilaikum ga wanda ya munanta muku wannan aya tana kwadaitar da mu ne dangane da muhimmancin waɗannan abubuwa guda biyu da nace mana bayani da uslubi baligh ya inganta lokacin da sayyidina Abubakar ya ji wannan aya kawai sai ya ce bala wallahi ya rabbana a aya ubangiji ai muna so a yafe mana ya Allah wa inna lanuhibbu an takfira lana ya Allah muna so ka yafe mana ka gafarta mana yace ina missa ce gashi mista dama ya yana can ya likimo aka ce dawo da kwananka sai ya dawo da kuwai in an ce likimo ya ku ta abin da wai bayan da abin likimo sai kun fassara haba wallahi kowane gari za ka je kai wa'azi ka tafa dan likimo likimo ba wanda zai ce komai amma ko ana faɗan likimo sai kun fassara wallahi ba wanda zai iya sai hana mu faɗan wannan kalma yawwa haba to ni na rasa to wace kalma zan faɗa wani arama ya makale ko ya yi gyangyaɗi ya yi bakan ko wafi riwayatin a wata riwaya aka ce sayyidina abubakar cewa ya yi tuwon misda a ninka masa ya gaya wa matansa ya ce kwanansa a cika a daɗa cikawa saboda Allah ya ce alatu yabuna an yakfir Allahu lakum muna so Allah ya yafe mana imamul alusi yake cewa a cikin wannan aya wa fil ayati a cikin wannan aya akwai abubuwa min alhassi ala makarimil akhlaqi ma fiha wajen kwadaitarwa akan kyawawan dabi'u ana so mutum ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a imam al-alusi ya da faɗa ya ce a cikin wannan aya wasu dilla biya ala fadli siddiq radiyallahu an an kafa hujja da wannan aya wajen bayanin falalar sayyidina abubakar allah ya gafarta masa ya ce li'annahu dakhilun fi ulil fadli qat'an dan ya shiga cikin wannan ulil fadli din kuma li'annahu wahadahu aw ma'a jama'atin bi sababin nuzul shi kadai ne ko kuma tare da wasu sababin saukan wannan aya ina fata ana fahimta to sannan sai Allah tabaraka wata'ala ya ainihin wato rufe ayar da cewa wallahu ghafurur rahim lalle Allah tabaraka wata'ala mai yawan gafara ne kasirul magfira wasi'ur rahmati bi ibadihi mai yalwar tausayi da jin kai ga bayansa fa kunu ku kasance ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai ashabu afwin wa safa amman asa ilaikum ma'abota afuwa da kawar da kai da kyautayi da ainihin wato yafiya ga wanda ya bata muku bayan wannan kuma bayan Allah ya yi umarni da waɗannan abubuwa kuma to sai kuma aka samu wasu sai suka yi nadama sai suka tuba da wasu suka ji ayoyin nan sai suka tuba lalle sun yi kuskure wasu kuma malam suka ci gaba bayan Allah ya saukar da aya din suka ce sai sun ci gaba da yada alfashan ba za su daina ba a cikin musulmi to shine Allah ya faɗi sakamakon wanda suka ci gaba da yi din ba su tuba mai Allah ya ma إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
الله yake cewa lallai waɗanda suke jifan mata katangantattu innal ladina yarmuna al-muhsanat yarmun ana nufin yarmun al-musanati bil fahishati suna jifan wato killatattun mata katangantattun mata sune al-musanat ay al-mani'at anfusihinna min kulli su'in wariba matan da suka hana kawo kansu dukkan wani mummunan abu da duk abin da zai sa shakka a cikin wato ko tuhumar imaninsu sune al-muhsanat al-ghafilat waɗanda suke gafalallu in an ce gafalalle ba irin yadda mu a hausa muke ɗauka wani gafalalle wato ba su ma san meye wannan alfashar ba su sun gafala ma ba sani ba ana nufin al-ghafilatu an tadura al-fahishatu bi adhanihinna ba su ma san ana sukansu da wannan alfasha din ba ba su ma san zina ba yanzu akwai yara 'yan mata da ba taba sanin me zina ba ba ta sani ba Allah ya kare ta ba ta sha'awansa ba ta tunaninsa amma akwai waɗanda suke gogaggu ne masu ƙananan shekaru amma gogaggu ne wato marasa kirki sun san harkar sosai ta wannan ba gafilat ba ne su al-ghafilat in an ce mace ghafilat a larabci wato ana sukanta saboda tsabar falalanta ana ganin bata waye ba ma ai rafkananniya ne bata waye ba to gafilat din ya fi muhsanat karfi kamar yadda ɗazun ce muku wato asafa ya fi al'afu to muhsanatu al-gafilatu to in an ce muhsanat katangantacciya al-gafilat katangantacciya har da ƙari ita bata ma san barnar ba kwata-kwata an ina fata ana fahimta wato saboda tsaba tsarkinsu su kan ko tunanin yin alfasha ma ba su taɓa yi ba kana so ka gane mace alghafila ita ce tunanin wanda ta yi tunanin ta yi alfasha ma ba taɓa yin tunanin ba kenan zai iya yiwa mace ta kame kanta amma watakila ko shaidan wata ran ya dan dauki hankalinta ko ya dan dauki tunaninta ko wani ya dan dauki tunaninta da hankalinta ta dan yi tunanin alfasha ko na ta wannan ba gafila ba ce gafila gafalalliyar da ta gafala ita ko tunanin alfashan ma ba taɓa yi ba kamar misalin sata da wane da wane wani tun da yake a rayuwarsa bai taba tunanin ya saci kayan wani ba ya yi tunani ma ya gwada daukan kayan wani ma shi bai taba yi ba amma wani fa ya sha gwadawa sai za a kama shi sai bari kaga wannan ai akwai mushkila ina ba ta na fahimta a'a yana dan sha'awa in ya ga da dan an dan daga kafa zai zai dan dauka in ya ga ba kowa to kaga wannan imanin sa ai bai da yawa sosai amma wancan tunanin ma ya ɗauki kayan wani ya yi tunani ma bai taɓa yi ba kamar zalunci wani yana so in ya samu dama zai zalunci wani ya faɗa ce tab ai duk da na gama karatu na gama digiri in samu aiki mutane za su ci abu kazansu a uzu billahi mai shaidan wai kaji batun yana fa jami'a wai kafin ya gama wai yana in ya gama ya samu aiki duk ranar da ya rike shugabancin mutane mutane za su ci abu kazansu haka yake faɗa to kaga wannan rajul su mutum ne mai mummunan ƙuduri akwai wanda kuma a- ya ta- bai taba tunanin a ransa ma wai ya samu dama ya cuci wani ba wai kudin ka ya shiga hannunsa wai ya cuce ka ko hakkin ka ya biya ta hannunsa ya zalunce ka ai tunanin wannan ma bai taba yi ba to wannan shine ghafil ina fata ana fahimta to kaga wannan mataki mataki ne to waɗanda suke jifan irin waɗannan mata ka duba qur'ani yace innal ladina yarmuna al muhsanati sai ce al ghafilati ka duba mu'minatin ma daga ƙarshe kawo ta bala muminai muminai alkamilatul imani billahi kenan masu cikakken imani da Allah sun gaskata Allah sun gaskata duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to mata masu irin wannan sifa din ka tsaya kai tunanin wacce mace ce mai wannan sifa matakin farko na na Aisha ce dan wannan ayar akan ta ta sauka Allah ya tsarkake ta Allah ya kare ta to sai ake son kuma sauran mata su rinka irin wannan tunanin tunanin kamewa tunanin tsare kai tunanin mutunci malam idan mace ta kare kanta ta kare mutuncin kanta wato babu mace mai daɗin rayuwa irinta amma duk mat- matar da ta zama ba ta da kariya wa kanta ba ta da taka tsantsan to wannan guba ce hadari ce macen da ba ta da kamiya ita ce za ta zo tana da aure amma tana alaka da wasu a waje kwarai kuwa macen da ba ta da kariya ita ce kafin ta shiga gidan mijinta na sunna sai ta yi a wace a wace ta cuci kanta ta cuci iyayenta ta cuci 'ya'yan da za ta haifa daga nan zuwa shekara 100 don ku ta bata musu tarihi mace mai kunya ake so mai kamewa ake so mai ɓoye kanta ake so ba jage-jage ya bakinki a buɗe kullum sai ka ce bakin kasuwa ba kunya kina iya magana da kowa kina iya mu'amala da kowa kina iya adiresin kowa ba magana kunya ba rufe jiki ba babu abu na mata babu amma mata masu kunya wallahi ba sa iya bin tsakiyar titi a gefen hanya suke tafiya kuma kansu a ƙasa kwarai kuwa ba sa iya yi ba sa iya hada ido da mutane suna magana su gagaga amma duk matar da kaje kuna magana ta kwara ma ido gau ta ta rike maka wuta a haka sai dai ka kau da kai to wannan wallahi malam akwai matsala a ina wani ne wai matarsa ta sa niƙabi sun tafi kasuwa da abin nan sauransu ya ce ina kula da ita ya ce ashe niƙabin nan kawai dai ta sa shi ne saboda ta gani ba zan yadda da yawo ba niƙabi ba ya ce muka je kasuwa sai in ga tana kallon mai shago ta riƙe haka gau tana ya ce ke me haka mai kishi ne ya ce haka ka ai gwanda ma ba niƙabin kin kura wa mutum ido kina kallonsa kina kyafta masa ido kina abin nan ya ce ban yadda ba ya ce a rinka ƙasa-ƙasa mace mai kunya malam ba ta iya gama ido kai da kai da kai haka dole tana tana ɗauke kai tana ɗan sunkuyawa to irin waɗannan su ne kammalallun mata masu kunya an gaya mana a hadisi ingantacce 'yan mata masu kunya na sahabbai 'ya'yan sahabbai da tabi'ai wallahi malam akan zo gida malam bara a taba sanin ma akwai yarinya budurwa ba suna budurcin kunya yana da lullube su ka fahimta suna cikin budurcin kunya yana lullube su ba sa bari a gansu sai ai kwanaki ba a ganta ba a gidan su ne zawatul khuduri kenan waɗanda suna cikin ɗakunansu a katanganci a lullube a rufe me yasa saboda ita yarinya ce budurwa ce mace ba namiji ba ne amma duk lokacin da aka buɗe mace aka fitar da ita aka ce ki fito ki waye to daidai yake da ana rugurguje mata kunyar da shari'a ta ce ta zama mai kunya mai kunya matan sahabbai suka ce a zamaninmu idan sahabbai suka zo wucewa ta wajenmu kowanninmu za ta saki takunkumin fuskarta mayafin da yake kansu gaba ɗaya za su rufe kirif suke rufe kansu sai dai ka zo ka ga tudun mutane kawai fuskar su ba a gani mun karanta da ku ana na Aisha lokacin da aka manta ta dinnan wandan da yazo zai dauke ta akan raƙumin ta ce wallahi ma kallama ni wallahi bai mun magana ba bai ji kalma ta ba ban ji kalmarsa ba kawai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din salanci amma ya mu ne ai hira za ta yi a to ashe kai ma kana baya kenan ya aka kaza kaza saboda ba kunya yanzu ba kuna gani ba yarinya mace musulma ai malam an ci mu da yaƙi musulmi an ci mu da yaƙi har gida dole sai mun tsaya mun gyara an cire wa 'ya'yanmu kunya kuma tun daga makarantu da suke zuwa tun a firamare an ce ta daina sa dan kunne an ce ta daina sa dan kwali ba cire mata kunya ba ba da kanka kake kai 'yarka makaranta inda za a sa ta tsefe kanta ta saka ribon ta shiga makarantar ba dan kwali ba har makarantu a ƙasar nan a arewa ba a kudu ba akwai makarantun da in yarinya ta je da dan kwali season din su ake kuma da kanka za ka ɗauka ka je ka biya school fees wai a koya mata turanci turancin banza ko a cikin ɗaki ma ko a cikin bukka ma ba za a koyi turanci ba yau me ke cikin turancin da ba za sai an saba Allah da a koyi shi me yake ciki waye ce ma ba za a koyi turanci ba sai an saban Allah waye gaya maka mutane nawa da sun bi Allah kuma sun fi ka iya turancin shirme to an cire musu kunya ta shiga sakandare ta shiga jiniya ba hijabi an sa ta makarantar da ba a sa hijabi da yawa a cikin makarantun ku a ƙasar nan wallahi ba a sa hijabi ƴaƴan musulmi ba na magana akan ƴaƴan arna ko ƴaƴan kafirai ni ba da su nake ba ina magana akan ƴaƴan mu musulmi da yawan ku kuna ɗiban ƴaƴan ku musulmi ku kai su ku sa su a makarantun da haramun ne a sa hijabi ba ku cire musu kunya ba ta girma ta balaga tun tana jiniya ba ta saka hijabi ta shiga siniya ba ta sa hijabi sai in ta yi aure ka zo ka cewa za ka bata wai hijabi ko niqabi ta saka wullan maka kayan ka za ta yi su waɗancan kafirai ne ba su da ƙur'ani ba su da hadisi ba su yadda da kiyama ba ba su yadda da manzan Allah mu ko musulmi ne yaya za mu yi mu ɗauki 'ya'yanmu mu je mu kai su muna ɗora su akan tarbiyya irin ta waɗanda ba musulmi ba su fa haka suke su akwai rashin waye wadda ta wuce mutum ya bar addininsa da al'adarsa ya je kama addinin wani da al'adar wani yanzu ko kara fa bature ba zai maka ba in ya taho daga ingilansa daga amerikansa daga ina in ya zo kasar ka ba zai dauki babbar riga ko rawani ko waye ya saka ba kayansa zai ci sawa amma kai fa dama ma ba za ka tafi kana zuwa ma za ka cire su ka saka nasa don ka gama kayi iri ɗaya da shi sha'awa kake ka ga irin ku ɗaya da shi shi ko baya sha'awa ya ga irinsa ɗaya da kai ba zai maka alfarma ya saka hula ba ba zai yi ba ba zai maka ba ba zai saka kayanka ba yadda muke bala'in koyi da su ba sa bala'in koyi da mu ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuna son su amma ba sa son ku to an cire musu kunya sannan an nuna musu abubuwa na zamani na kallace kallace waya yarinya karama budurwar yarinya da bata je gidan miji ba ubanta ya sai mata waya dubu ɗari da hamsin momi zan sai miki waya in kin ci jarabawa haba alaji ai da ma jari ka sa mata a kasuwa in ta ci jarabawa ka ce na sa miki jarin dubu ɗari da hamsin a shagona da ya fi maka alheri amma ka sai mata waya dubu ɗari da hamsin ka ce mata ki lalace ko kuma da hankalinka kana zaune wai wani ya zo neman yarka budurwa ya je ya sayo wayar da kai ubanta ba ka riƙewa uwarta ba ta riƙe wannan wayar rabkaceciyar waya mai shegen tsada uwarsa shi kansa saurayin ba ta riƙe wannan wayar ubansa shi kansa saurayin ba ya riƙe wannan wayar amma ya sayo wannan wayar ya zo ya kawo wa yarka wai yana wai santa ya hana ta bacci da daddare ya ta turo mata abubuwa kwarai kuwa ai yana daga cikin ta'addanci da za a ma wai ka bari wai wani saurayi zai sayo waya mai tsada ya zo ya bawa yarka ai ya ma rena maka hankali ya ma nuna ma kai talaka ne ma kai baka isa ba ma ya lalata maka tarbiyyar da kai mata na shekara goma sha bakwai ashirin ka kai ta islamiyya ta je ta hafiz ta yi waye waye dare ɗaya wani saurayi ya zo yana neman ta ya sai mata rabkaceciyar waya ba ta kwana take ba ta bacci suna ta chatting suna menene ya gama kashe ka ai saurayin mu masoyinta ne ai ya sai mata waya na kaza da sauransu haka wani ya zo auren bai yi ba yana lissafin abubuwan da za a bana ce ya ce shi fa ba abin da ma fi damunsa irin wayan nan da ya siya ku je dai ku yi ta nyc bautar ƙasa ka je abin da bai tabbata ba ka je ka sai waya dubu ɗari ka da ka je ka mai yan mata wannan zamanin da ba su da garanti ai wanda ka bari ya ta shigo gidanka wallahi tallahi ko ka je ka sai mata wayar aje ana yin wayar da wani ba kai ba banzan bazara ka kira sau 27 da digo bakwai ba za ta dauka ba wallahi tallahi amma wancan ko ko naira bai turo ba yana kira sai ta dauka ko ba ka bane haram ma gaskiya ne wallahi tallahi haka ake yi haka ake yi ya kamata mutane su zama masu wayewa masu ganewa kar mutum ya bari a zo a keta masa gidansa ko mun talaucinka a barka a talaucinka yayin da wani zai zo wajen yana neman yarka wai nuna mata gata ya nuna mata kaza ya ma rena maka hankali ne ka bar ni da tarbiyar yata ka bari in kai maka ita gidanka da tarbiyarta amma ba wai ka lalata mata tarbiya ba ga shegen zurubtu kullum sai ka ce hamsa salawati ba fashi haba malam kaji mutane sun yi shiru saboda majority majoratin su wani yanzu ana gama tafsirin nan zai je karya hularsa can zai tafi can goma dare za ta yi masa to yau sai na yi overtime yau Allah mana afuwa innal ladina yarmuna al-musanati al-ghafilati al-mu'minati Allah ce lu'inu fid dunya wal akhirah masu jifan waɗannan mutane mata katangantattu killatattu Allah ya tsine musu a duniyar lahira a yi ɗuri domin rahmatillah an nesantar da su daga rahamar Allah a duniyar lahira kuma suna da azaba mai girman gaske walahum azabun azim girman da baki ba zai iya sifanta shi ba wallahi yaushe za su sha azaban nan malam يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وكاجي رانا دا زاشي عذابا رانا دا تشهد عليهم ألسنتهم حراسان سداس مسو شيدا باكينك زي شيدا مكا حرشنك زي شيدا مكا كاي برنا كاي كذا دا كان كذا كفدا hannunka wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da kafafuwansu za su musu shaida baki yayi magana hannu yayi magana kafa ta yi magana bima kanu ya amalu da abinda suka kasance suna aikatawa ma'ana waɗannan gabobi sai sun tabbatar da cewa wannan bawa mabarnaci ne ɗan ta'adi ne ya yi dukan waɗannan abubuwa da zai sa masa ya fada cikin azabar Allah suna da azaba ran tashi alkiyama lokacin da za su tsaya amama Allah a gaban Allah dan hisabi tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna fid dunya min a'malin sayyi'a da abinda suka kasance suna aikata na munanan ayyuka a wannan rayuwar ta duniya ai Allah ka raba mu da aikata mummunan aiki sannan da abinda suka kasance suna faɗa na maganganu aqwalin qabiha zance mara daɗi mara kyau abinda ake nufi da shahadatu hadhihi aljawarih shaidar waɗannan gabbai nutuquha wa ikhbaruha waɗannan gabban za su yi magana waɗannan gabban za su ba da labari dangane da duk abin da mutum ya aikata a duniya malam kiyama ta kai kiyama Allah karfa mana asiri ya Allah Allah ka ba mu mutu akan imani ya Allah ka ba mu mutu akan imani ya Allah ya Allah ka raba mu da azabar an tashin kiyama Allah Allah ka kare mu Allah wutar duniya ma ba za mu iya mata ba ballantana ta lahira ya Allah wallahi mun gaza ba mu isa ba ya Allah malam hannu za ka ga yana magana a kiyama hannu wannan hannun ita magana yana ba da labari yana cewa ai yayi kaza da ni ai yayi kaza ai yayi kaza malam kafa ma za ka ji tana ta magana dan ranar da ka ji hannunka yana magana kafarka tana magana to ka shiga uku in baka aikata aiki mai kyau ba kaga dai babu tsayar da zaka yi ka boye hannunka ko kaga dai babu inda zaka je gurin ta'adi ka boye kafarka ko to wallahi kafarka sai ta maka shaida shi yasa aka ce ku je wajen alheri kar ku je wajen sharri ɗazu wani ya kawo min ziyara daga kudu babban mutum ne ma'aikaci babba yana bibiyan mu a irin wannan karatukan da muke babban mutum ne ma'aikaci ya zo kawo min ziyara ya ce ai malam muna tare da kai kullum ya ce amma inda muke mala wannan karatun da ake shine yake daɗa ɗumama mana imanin ya ce wala akwai mutanenmu musulmi hausawa da allah iba su dama suna manya-manyan ayyuka a kudu suna da manya-manyan ofisoshi amma gaba ɗaya rayuwarsu ta koma rayuwar kafirai amma 'ya'yan musulmi ne suna da takarda mai kyau suna da matsayi mai kyau su ne manya ya ce wallahi malam muna alwala muna sallah muna tafiya magariba wane wane musulmi shi kuma yana wanke motarsa yana saka gajeren wando yana tafiya gidan kulob da gidan rawa ya zauna ba zai dawo gida ba sai karfe uku na dare tsakanin 'yan mata da karuwai ana shan giya yana sha yana siya yana ba mutane ya ce kuma ma su ne shugabanni a wannan night clubs din kaga musulmi shine gang leader kaga musulmi shine jagora a wani night club ya ce a lokacin da muke tafiya sallar magariba mu je a yi mana wa'azi a masallaci shi kuma yana gidan mata yana gidan karuwai yana gidan giya me ya faru ya samu aiki a kamfanin gas ko kamfanin gas and oil ko ya samu aiki a kamfanin nnpc ko ya samu kamfanin nan masu tsada da ake samun kudi a kudu ana aiki a can mai kwan ya ce su zo su bi allah to amma rayuwarsu ta canja so ba a musu magana taimakon musulunci da addini kuma ba a musu magana shari'a ya ce idan ka ga 'ya'yansu ba za ka ce 'ya'yan musulmi ba ne sun gama rikidewa tsammani suke wannan ni'imar da suke ciki za ta dawama ya ce mun gode wa Allah wallahi malam har tambayoyi idan ba a ɗauka ba sai suna magana malam ba a ɗauki tambayoyi ba malam muna ta turo tambayi ba a ɗauka ba saboda mu babu masallatan juma'a da za a je a yi wa'azi a yi karatu a yi wa'azi babu ta yanzu wanda yake tunanin cewa kafarsa za ta yi mai magana hannunsa zai yi magana ya ba da shaida akan abin da ya aikata mummuna bakinsa bayan magana da ya na duniya zai yi magana a lahira ya ba da shaida a kansa fa hannunka ne zai ce kayi kaza ya za ka yi da shi kafarka ce za ta ce kayi kaza ya za ka yi da ita bakinka ne zai shaida ce ya Allah wannan bawa naka ya aikata kaza ya za ka yi wanda yake wannan tunanin zai je yana sabon Allah yana shan giya ko yana bin mata ko yana taimakon mabarnata 'yan ta'adi yau mata shaɗu alaihim ranar da Allah ya ce alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun a ranar za su gane duka waɗannan abubuwan wallahi sai sun yi magana kuma sai sun ba da shaida a kansu wai me zai faru a wannan ranar arama يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين
الله يتي يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أو النراناني الله تبارك وتعالى زي مسجد ya cika musu sakayyarsu in an ce dinahumul haq ana nufin aljaza alladhi yastahiqunahu bi sababi athamihim a ranan ne za su ga sakayyan da suka cancance shi saboda zunubai da laifuffukan da suke aikata shine yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq kowa za a bashi sakamakon abin da ya aikata in kayi na kwarai za ka ga na kwarai kamilan wafiyan in kayi sharri za ka ga sharri kamilan wafiyan yau idin wannan rana ta kiyama kenan da tana fa gaban mu gata can mun tunkare ta Allah ya ce za yi musu sakayya al-yawmul azim yawmul qiyamah ga shaidan baki ga shaidan hannu ga shaidan kafa kuma Allah ya ce ya yi alkawari zai cika wa kowa abin da ya sai ya gani shi sa aka ce ka yawaita yin sadaka aka ce ka yawaita yin sallah ka yawaita tuba ka yawaita istighfari ka yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka yawaita alkhairi musamman wannan wata na alfarma mai albarka mai zuwa wata ramadan ka shuka alheri a ciki ويعلمون أن الله هو الحق المبين Allah ya ce kuma lalle sun sani a wannan rana babu shakka Allah shine al-ilahul haqq fi zatihi wa sifatihi shine Allah na gaskiya a zatinsa da sifatinsa da af'alihi kuma lalle Allah tabaraka ta'ala wato shine bayyananne ai al-muzhiru lima abtanathu an-nufus bayyananne mai bayyanawa anna Allah huwa al-haqqul mubinu mai bayyana abin da zukata suka ɓoye a duniya ai yanzu kowa yana kunshe da abin da yake kunshe da shi ko to annallahu alhaqqul mubinu almubinu a larabci Allah mai bayyana abin da zukata suka ɓoye ma khaba'atu dama'ir alqadiru Allah mai iko ala mujazati alladhina asa'u bima amilu yayi sakayya ga wanda suka munanta da abin da suka aikata wa ala mujazati allazina ahsanu bil husna kuma Allah mai iko ne yayi sakayya ga waɗanda suka kyautata da kyakkyawa gidan aljanna kenan Allah samu a ciki daga ƙarshe mai Allah ce malam الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا نعم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها نعم ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون سيمي كما فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم الله أكبر وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا نعم هو أذكى لكم نعم والله بما تعملون عليم الله أكبر ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم نعم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله أكبر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم نعم ذلك أذكى لهم الله إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نعم وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن نعم أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن
نعم أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة نعم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
نعم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
to daman saboda za mu fuskanci watan alkur'ani ne nace alaran magon ya dan dana mana kaɗan ya mana shimfida insha Allah ta'ala wannan shine tafsirin mu na ƙarshe a wannan shekara sai kuma bayan watan ramadana bi mashi'atillahi ta'ala Allah ya rubuta haduwar mu da mu da ku a watan shawwal insha Allah ta'ala Allah ya sa ku yi azumi lafiya a ibada lafiya kuma in mun yi Allah ya karba Allah ya sake hada fuskokinmu cikin taimakonsa Allah ramma kuma Allah ya saka masa da alkhairi da ya jiyar da mu daɗi da wannan alkur'ani Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar Allahumma astur awratina wa amir rawatina واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم